إن الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو a wannan hili na musoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna ladi 20 za mu ce yau 20 da 30 go 30 ga wata na safar hijira ba ga wata jiya kenan 30 ga wata na safar hijira shekara 1447 wanda ya dace da 24 ga watan 8 2025 masu jin mu ta hanyar rediyo amfani za su iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili 1 62 kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kinan 94 32 50 42 masu kallonmu da sauraronmu ta hanyar facebook za su iya kama mu a fashkita ko ka sa muryar sunna da magaram ko ka sa karatu and direct ko ka sa darul ahkam maiduguri wanda ya kama a hanyar wannan fajojin to fashkin da ka kama mu kana dama ka aiko tambaya amma a lokacin da muke cikin shirin Allah mana muwafaka akan daidai kurakurai Allah gafarta mana na'am assalamu alaikum la'alam alaikum salamu tallah ni lokacin ketan alfijir da lokacin faɗo rana dan da muke so a kara gaya saboda lokacin da mana kullum da ingilishi
To, yanzu dai abin da za a diba alfajir kare biyar da sha biyu? Biyar da sha biyu kuma a magariba kuwa kare shidda da arba'in da ɗaya. Shidda da arba'in da ɗaya, kiran sallar magariba kenan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am, kashe radiyo, kashe radiyo. Barka. alhamdulillah
tambaya gare ni arama to Allah sa na sani
kaman sallar asuba eh
raka ta karshe eh
wurin alkunut kana iya karanta kana iya addu'o'i
to kashe radio ba magana wata adda ai kunutu ta asuba ba tabbata ba abin da yake kunutu wani abin in ya taso ne babu kai har in ce ma canza maka nema asalin babu kunutu balle ma kan kara mata addu'a daban eh babu kunutu a wajen kunutu an tazo kullun ana yanta ba sai asaba ba wannan ta asaba ta kullun ɗaya cikin sahabbai ya ce bid'a ce
ina malan kawai ma an mutum bai ba in tuko he shi koran ba
ha shi ne to wannan an ma akwai tabbata ta biyu eh kaman zaman tahiya eh ba sai tahiya in liman kula da wanda liman kai tahiya in arzari tahiya kai sai sai akai baka yace ko mi go mene
kaman sai gurin tahiya eh
in tahiya liman aka yi tahiya gaba ɗaya shi kai kai ce assalamu alaikum sai ai baka iya cewa komai arama
ya baka ce ko baka salama ko ko azkar
a ba azkar ba eh gaban gurin tahiya yo ah, ka- baka ce ko eh eh gaban kan mallan yace assalamu alaikum
na gane ji kade mm.
yawa to shine hada man ke yawan tambaya
to liman ya ce kaman gurin tahiya in- in ka kare tahiya ka kafin liman ya na yi sallama gane Eh, shi ne kenan.
assalamu alaikum
wa alaikum assalam arma na'am
shine tambayar ta kawai shikenan to na gane na gane na muna fata da yawan masu kira su rika kokarin kawo da rediyo a lokacin kira akwai wata tambaya da wani ya yi kafin shi eh yake cewa wai kaman aihuwa ce aka yi mishi to a daren da aka yi aihuwar kafin da sa yaron ya rasu amma a lokacin da aka aihuwar ya mai ya raɗa mai suna ya mai koyi kafin da sa ya mutu ya ce so zai iya cin suna kuma zai iya yi mai sutura irin ta babba haka assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ina kwana la la
bas da la alhamdulillah ina tambaya ce zan yi to Allah sana sani
abun wata kisa ce na ji an ce lokacin sahabbai sun zama a kasan wani icce ɗaya ya cire ciyawa ɗaya ɗaya ya ce mishi bai kamata mutum da ba dubu biyu zai ba yana mishi wanga dai har yana kuka to mun ko yanzu in ka je bayan gari kai kashi in guda ya ci- ya shiga ka- ka binne kenan yaya ne
yaya
amma in ka je ka tsugunna eh ɗaya bayan gari to
gudajen suka kewaye in ka binne su a eh
kenan ne nake son tambaya ni musan- ni musamman na kisa suka yi musan da ba Musamman- ni musamman na kisa ballen baki amsa kanta
to assalamu alaikum alaikum salam akram kallahu na'am muna tare da malam na bai to ina jinka ba ka tambayar zan ke da ha
uwaye eh
idan suka rasu
eh wata irin addu'a ya kamata ku ka wani su ko ko ya kamata ka ranga musu na yadda ka same su
to naji to yan wa in dai kuda ne kuda ki fesa mishi magani ma kai ki fesa mishi magani abin su dame ka ka fesa mishi magani ma kashe shi gaba daya walle ya kasa kare assalamu alaikum
akar maka lau na'am
an tashi lagu alhamdulillah ya aiki lafiya alhamdulillah eh magana da zan yi ta ce wai akan karatun qur'ani da ake cikin magabarta wanda malamai wasu malamai suke yi
eh na kaman gaya masa eh kamar wannan in an- in an binne mutum wannan ya abdullahi da ake kudu wallahu kursu da sauransu eh ina a malamin karin bayani akan dalilin da ya sa ba a yi sai ga ana mutane malamai biya suna yin haka
to assalamu alaikum wa alaikum salam
barka arama na'am
tashi da lafiya alhamdulillah hajjiya alhamdulillah Muna magana da Hassan garin mama.
to bismillah
Muna mara lafiya.
to Allah biya bukatun mu Allah biya Allah biya bukatun mu na'am eh muna ƙara da jaddada cewa assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya tama.
na'am
Ya kokari alhamdulillah to Allah ya ƙara taimakawa.
amin
To malam laji yanzu wani yana zancen alkunutu.
eh Na aka rawa kallawa kenan ita alkunutu ba ta ma zo ba bisa wani ba ta zo ba ma kenan a bisa wata ƙa'ida haka wata za a ce da harkar ta da ba.
to na muka bayani insha Allah
To idan na ce kuma tun da ita ba ta zo a bisa ka'ida ba ma sai yadda ta zuba to kuma yanzu yadda ta fansa mai yanzu cikin gari ba kuma na ga ko ina ita ake yi masallatai nan garin ana yi yan tele su yi su gwada an yi kaza shine abu kaji bayanin aka yi kenan ba kana shikenan shikenan naji na ce zan mu bayani duka wannan da bayani insha Allah to ga ta malam
To yan uwa ai hakuri akwai amsa tambayoyi akwai mai bayanin tambaya ta farko cewa idan mutum bayan tahiya kai ma mun baka iya komi ka hille mai sallama a bayan kai tahiya kama annabi salati za ka yi addu'a ilimin salama kai salama in kuma ya riga ka salama ne dole kai ka salama daga baya inda ka irin tahiyya kenan bayan tahiyya ana wa annabi sallallahu ana addu'a ana addu'a har liman ya sallama amma ka riga shi kai tahiyya sai ka cigaba da addu'a har liman ya sallama sai mai magana bari a an yaro an sa mai suna an mai komi kuma kayan sa ya mutu za a mishi sallah sauran yan uwa masalar bari annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi sallah ala saqit wa walidai walidai za a mai wanka a mai sallah irin ta kowa duk da wajibcin da bai kai na wanda ke baligi ba kenan za a mai wanka a mai sallah shi ma kuma an sa mai suna maka aihuwar an sa mai yaro suna abin da ya saɓani wajen malamai yanka mai rago akwai masu ganin cewa za a yanka rago matuƙar a shi amma fahimta ce babu nasin zahiri da ya kwatanta cewa za a yanka ma wanda yake bari bai ci suna da annabi ta ya ku adu yamu sabi za a yanka mai rana ta bakwai to bata zo ba sai Allah mai cikawa nan wasu malamai na tsayawa kan kamar cikin malamai saudiya da usaimin sauransu za a yanka mishi wanda wani magana ina ga cikin fatawar bari hafiz bin hajar ya kawo maganar amma masu cewa idan baka yanka mishi ba bai mai ceto gobe kiyama wani hafiz ya yi magana cewa wannan magana ce mara ma'ana ma ceto kana ceto ne baka sani wallahi wanda a hika dan dan mai yanka mara goba haka na ga mushawar hasan ya tabbata babu nasi wanda ya kawo yanka mai yaro yanka mishi suna kahin inda ya mutu kahin sati haka kuma da imam malik akan haka yake ba a yanka ma yaro sai in ya kai wuni na bakwai da haka yana gaskiya magana magana mai kari babu wajibcin yankawa inda bai kai ba wuni na bakwai wallahu alam sai mai magana ta addu'a ga uwaye eh uwaye abinda yake komi shi da annabi ya bayyana cewa magana walidun samin kasabi danka da abin da ɗayin ka shi iya kai ma'ayi to amma bangaren addu'a ita ta yi komi addu'a ta yi komi sadaka ma da amma addu'a ita don annabi da ke magana cewa aiki mutum ya yanki in ya mutu ya ce ai auladun salihu da ulahu ana gari kawai ke mai addu'a kenan ba abin da yi addu'a ta uwaye wannan misali alama gafirli abi in babanka ne alama gafirli abi alama gafirli warhamu in baba ce alama gafir li ummi alama gafir la warhamma in waye gaba ɗaya ne alama gafir lahum warhamma ma alama gafir walidayya alama gafir lahum warhamma ma irin addu'a zaka ta musu shine annabi ki ba labari irin wannan addu'a ta dare zaka mama ihin shi tana daga mama ihin daraja lahira bayan ya koma ga Allah har wata ruwa annabi yake cewa zai tambaya bawa zai tambaya Allah anna li hada ya rabbi daga ina na samu wannan daraja bayan na mutu sai ba shi labari bistighfar wala dakalak dalilin neman gafara dan kake maka kinan ba abin da yahi irin neman gafara kuma an ku gane akwai masu da ci da addini a ce ka kawo mafi dawo za a sakfara dubu saba'in to ka gane dan idan aka ma babanka a sakfara ka ba mutum yawa babanka a sakfara a sakfara a sakfara in ma dubu ɗari ko dubu miliyan ya biya babanka addu'a ba ka gane ce a sakfara a sakfara a sakfara a sakfara ina neman gafara ta Allah ba babanka ya rika gafara ba kan shi rika gafara ko ka ba shi kuɗi wani mu a yanka gaskiyar magana ga ma'aihi zakai addu'a na Allah magafir li abi Allah magafir li Allah gafarta babana shi kama addu'a kun ba wani ba kuɗi bada kai baka halishan yi kai zaka mata kai kai aka ce kai annabi ta walidun salihu da ulahu kai zaka ma banka addu'a kuma ba baka addu'a kuma addu'a ce tana tasiri ga ma'aiki tana kai miya kuma daga bashi daraja jana janna kenan uwa ya kamata diya ku koyi addu'a ga uwayenku ko mun lalace ka kasa ko za addu'a ka banka addu'a ko uwa ka addu'a ko mun lalace abin ka da kallala abin rashin kibiyarka Allahumma ghfir li abi Allahumma ghfir li warham misali kuma da yin sadaka Allah hori a ta musu babu lokaci babu kayyadewa wannan shi abin da ya kamata sai magana ta karatu a makwantai an uwa asali mutane kun kamar mutane kun ci da addini ya mamaye mutane a yau za a ga cewa ai mu malukawa ne in abin da in akwai amfani yanzu abin kaga wannan aqida ko kan ce aqida imam malik ba karanta mutum mamaci qur'ani babu a wajen imam malik shi ya ga asalin wakan imam malik a mutane da ke kullum akwai wani abu ya zama al'ada kullum a makwantai in kuma a makwantan kanta haka zai ana wakanta yasu ko suratul mutabaraka na tamai ka je in ka je ka tambaya ka gani inda har sunna ce karanta suratul yasin ko tabaraka ka mukuntai ya ma kowa talaka yin kuɗi ka taba an wa talaka yasin ko tabaraka din ga sun ce a kuɗa kuɗa za a yasin to wani akwai meko ko shi da mutane da mekon ko su nashi ana neman wani abu ne kasuwa ce duk daga an ce a tsaya yasin wallahi ka ji ka ga babban mutum ne ka taba an wa talaka yasin ko tabaraka tun da sun yi ta a kasuwa ce a kowane abu ta biyo baya ba a waka ta mai to ina ce yawa kowa yi inda har inda har wani abu ne da sunna ce yawa kowa ya san akwai tabaraka to da bai cikin sunna bai malikiyar kuma masu ɗan kullum muna magana ana masu gana ana iya kanta mamaci qur'ani suna ka cewa haka da ana ba ba ka ba ko bi ka shi ko bi almuhimmu dai abin da yake tasiri ga mamaci in ya mutu abin da yake sunna idan an binne na mamaci abin da yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke yi annabi kan garuwa cikin ga cikin bulugul maram hadisin ashabu sunan na magana an kare annabi za farga da fil mayyit wa qafa ala qabrihi fa yaqulu istaghfiru li akhikum wasallu lahu tasbit annabi an kare hadisin usman bin affan annabi an kare binne mamaci tsayawa ke da an tsuguna wani an zaune wani an tsuguna sai tsaya kan kabari sai ce masahabai ku roƙa ma dan uwanku gafara ta Allah ku roƙa mai Allah tabbatar da shi kenan mu yan rikiya amfanin aikin mu muka kare binne dan uwanmu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu Allahumma afu anhu addu'a Allah gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi shine aikin yan rikiya mana kan dauka kan kawa kaza dole yin ake gurin abin na zama al'ada kun ba malikiya bace ba ba malikiya bace kace malikiya ce ma ba malikiya bace a malikiya ba karanta qur'ani ga mamaci ko dare ko ba ko zai mutu na haka kenan wannan shine sunna ka yi tsaye kuma tsugunna ba annabi tsayawa tsayawa ki misan koyi suna annabi sai zama amma anan ka zama al'ada ce ma daga hace ku tsugunna ku tsugunna har ma zama har ma zai ma magana akan jahilci sai kun tawo in ka tsaya wai ku tsugunna akan jahilci zai wuce zai ci gadanka kai da ka tsaya zaka sunna to abin da ke sunna ga sanin karara sunna akan kabari an kare mamaci wani ma da kana zama ka tsugunne yanzu annabi tsayawa suke sabai ya Allah Allah gafir lahu Allah musabbitu kuma addu'a Allah gafarta mishi Allah tabbatar da shi dan wannan shine abin da yake amfanin mamaci ba na addu'a muna fata Allah sa a bi sunna a samu lada sai yake magana ta kunut yan wa kunut ba cewa ba ba yin sam akwai kunut nawazil dole in fuskanto al'umma na tashin hankali ko neman alkhairi ko bari ce ba sai asaba ba duk sallah ana iya kunutu liman yayi addu'a kuna amin kuma zai bayyana addu'a ba da ake aboye ba Allah ka mana kaza Allah ka mana kaza ya kuna ce amin amin amma abinda muke magana waccan wanda wannan ta magana bayan sallah asuba yayi shiru ta haita min hukku alamun nan sai nuta alamun nan sai nuta ake to wannan ita ce ake maganar kullum bayan asuba a yi kunutu shine asali akwai shi a wasu littafai amma abinda ake magana ba ruwa ya ingantatta da ka tamku ruwa ta sabu sunan kun ruwa ta tabbata daya cikin magabata ta gana shaja'i yace baban shi kuma sahabi ne baba ka sala ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai ba abubakar kai ba umar kai ba usman kai ba ali a wannan wurin yace afakanu yaqnutun baba wannan suna kunutu ya ce aibu na ya mudasun ana ce wannan bida cewa to sahabi ne ce bida ce ba mana iliya ba sahabi ce bida ce ta kunutu kullum ka ganta ga ma baka san ba sahabi suna da babu da ko tirmizi kai suna sai ko tirmizi ko ibn majah ka dauko bulugul marab ka duba kitab al-jinan kaga wannan hadisi Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa alaikum salam la ilaha to to muke shi abin da aka wadi babu wannan sunna assalamu alaikum
malam kamar mutum ya zo ya yi a masallaci eh
ya samu rasa misali a sallah azhar eh ya samu rasa guda uku
eh da ta samu shi guda wajen tashi zai tashi da kabara ko ne ya tashi ko ba kawai ya tashi karatu zai fara to shi ke naji na'am eh to assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Alhamdulillah.
la la Wai kamar irin man na fodi wanda mata suke shafawa.
eh Wani misali kamar ya ta misali kamar mace ka zan sarka shawa kaɗan haka misali wai kamar ba diya ba ka sai wani diya misali kamar sarka shawa kaɗan haka wai ka sai wani diya.
yana canza kala
Eh wai eh, wata ɗan canza kala.
Ni tambayar ka ne. tafi ya canza kala ko da to inda ya canza haramun haramun inda ya canza kwan Allah tsina masu canza halittar Allah Mm. inda ya canza halitta inda ya canza kala shikenan kwan haramun ne ga wani yake tambaya wai wai sallar- eh, salloli da ake raka a biyu ta bayan sallar magriba da shafa'i da wuturi suna cikin rawa
assalamu alaikum na'am assalamu alaikum ya kuma alhamdulillah
haika alhamdulillah wannan wai muna tambaya wannan ra- rami na makwanta da ake yi wai shi yawa zuwa wanda ake ba mutane
ha
rami na makwanta wanda ake yi kamar an yi zuwa eh wai shi ne yawa zuwa ne ake yi wanda ake ba da koko da wannan
to to shi eh, akwai mai magana ta mm, assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam ta shi laha hello to ma ta ya kokari alhamdulillah malam Allah ta ka muku dace amin ya rabbal alamin Allah Allah Allah muku sakamako da gidan aljanna amin amin sai muna godiya sosai muna Allah taimake mu da aiki Allah taimake mu Mm. assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah hello alhamdulillah
Allah ma da muna da tambaya.
to Allah sana sani
Wai kamar uwa ne ma yaro. Addu'a kamar da kyau.
ha Uwa kamar ne ma ɗa haka.
eh Da duka mishi addu'a. Allah masa kaza kuma ba ta kirki ba.
eh Da ƙarshe dai ma na iya kai ma da tsinuwa ta kirki.
to To kuma daga baya haka sai take cewa ta yaje mishi duniya wa lahira. Allah mishi albarka wai suka ce to ya huwa ta yi wa koko ba ta yi.
to assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah muna lafiya.
la la na'am mana da kamar misali kirista ake zai ma sallama wata irin amsa za ka wata irin amsa za ka kamar yadda ma salamu alaikum. Da kuma in za ka zai namiji za ka ce mishi.
to naji assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Allah ta gawa kamala.
na'am
Eh kamar in mutum ya shiga makabarta gurin uwayensa eh
da in ya karanta in ya masa ƙurhuwar da ɗawa goma shi sha ɗaya ka. Halo?
ina jin ka
Ga wahai ce Allah Allah ya ta musu da addu'an nan. Da Mm, hausa shi ma iya iya yi Allah gafartawa sai shi Allah kamar jin kai.
to mhm.
Eh
a takaice akwai mai maganar kabbara a raka ta uku ga yan wasu na lissahi ne wai wurin kabbara ce ta zama he ka- he- ta tashi he ka zamna wannan ra'ayi ne wanda yake ya saba zahirin sunna zahirin sunna tashi ake da kabbara komi da kabbara ake intiqal wannan lissahin duniya ne yanzu misali maka misali dan ce maka a sallah ba ta hiya- ba ta hiya biyu ake ba a magariba a zama biyu ne ba ta hiya- to akwai zaka zaka zaka zaka ta hiya hudu dalilin bin liman dalilin wa- ka canja sallah daga a takaice wannan ba sunna kullum tashi ake da kabara kullum ai dalilin wacce zama da kai kai saka kabara kuma sunna din nan tashi ake kabara kullum a takaice sai mai magana ta ah, ginin makwantai a biya to dan uwa kai yanzu ka gina naka a matsalar aiki ne suka maka ba uban shi wani ba uban shi ta mutu ba naka ya mutu sai tsaye to jama'a ake a kyauta da haka wannan aiki ne ko no sai ku kwantara maka sai maka kwantara maka no zaka bani ka yi ka biya ma ma makwanta wannan aiki ne can dama akwai masu gida a biya su can dama ban za ka fara ba har fara masu aikin gina makwanta wannan wannan aiki je sana'a ce mutum ya maka dole ka biya shi abin da ya maka in kuma ka yi kaje gina kanka ba hana ka za a yi ba sai magana ta tsinuwa da uwaye ke maɗiya yan uwa uwaye su yi hattara wajen wa'yansu mugu addu'a to masu tambaye ta uwa ta yi tsinuwa to Allah sana bai same shi ba ya ta ce Allah na na yahe shi Allah kawai kuma ta mai azara ta alheri shikenan ya ta kambacin kambacin wancan ce na yahe shi kuma Allah ka ka kiyaye shi da shari ya ta mai addu'a ta alheri amma hadari ne yan uwa- uwaye da yawa dan lalaciya ce a mai ga haka Allah zaka tambaya tsine mishi sai sai ya shirye shi ma sai ga laraba laraba suka yi ma al'ada mai kyau La- Allah ya hadik hadik Allah zai yaro zai ya Allah ya Allah ya hadik Allah Allah ya shirye da kai suna Allah marhamuka suna yalahi amma suna a cikin akwai addu'a kenan gaskiyar magana eh, wannan sabo ne mara kyau da ko lahi ya kun hadda Allah zaka roƙa ya tsine mishi to ka roƙe shi mai eh, shiri da shi ma eh, uwa wannan kuskure ne ana annabi ke ce musa ake ce annabi ke hatara ku yi hattara wajen waɗiyanku addu'a mugu addu'a yace za ku dace da lokacin istijabar addu'a amsa addu'a kuma shikenan kuma ka shiga uku kin da Allah halakar danki fice minan da kwana uku ina ganin wani yanzu cikin ma ya shiga cikin masu wazi ta daga baya iya ba da labarin kissar shi ya ce baban shi ya tume shi ya shan taba shi ma sha taba sai ce shi bai sha ba shi ce to Allah kare gadon bayan ka idan ƙarya kake cewa shi kai kun daga nan kurin cayi a rannan kin sun huta wasa wajen wanka fisin kurin ya bare zo kun zo ga kurin da ya bugo da ka kurin gadon bashi da kare ya tun iya yaro wani shekara nawa har yanzu babba kurin ba abin da yake aiki a jikin shi sai ya bakin shi kurin hannu bai ake kawo ta aiki shi ce shi shaida ne kan addu'a addu'a mahaifa ba abin alkhairi bane kima danki mugu addu'a kimi addu'a Allah shirye da shi eh har zaki addu'a Allah tsine ya da Allah shirye da shi wannan kusa kuskure ne wanda uwa suke kuma ga kuma Allah tsine mijin kuma ke ce matsala kuma sai mai maganar idan kirista ya maka sallama assalamu alaikum akwai wanda kanta da tawayi din sai sala salamu ana cewa kai ka ce wa alaika to wannan ana maganar su asali annabi yana ran sallallahu alaihi wasallama sukan zo su wa annabi sallama amma a sallama akwai izikiri da mugu addu'a assalamu alaik kama assalamu kama halaka ce amma mai jin ganin sai kamar an ce assalamu alaikum shi kuma ta suka assalamu alaik wata annabi ya zama ta da Aisha annabi da suka yi min sallama ya ce wa alaikum sai Aisha ta ce ya rasulullah baka ji abin da ga maka dan shi ta mai da zahi yawan wa aladu da alhazir ta mai da raddi ana ce aisha ya haƙuri aisha ya haƙuri ya haƙuri aisha ita ce ta gane annabi ce na gane da rija abin ce musamman ta ne wa alaik wa alaikum kenan addu'a ko kan guda ta koma Allah ya amsa addu'a mu akan su amma za su bai amsa ta kan mu kai a takaice kenan wannan ga dalili ya ce wa alaik wa alaikum amma kamar Abdullah bin Umar wanda karanci cikin adab musnad Imam Bukhari Abdullah bin Umar ya ce in suka maka sallama cikakka وزح يتم تهدم فاحي بأسلم نار الدواء الله شيء إن زكما قصص شكا ابن عبد الله بن عمر كي شوا ذاك بيدا مت السلام عليكم كما السلام عليكم هكا عبد الله بن عمر كن رب مفرد الإمام البخاري كا رواية كم تتبتا السلام عليكم وعليكم السلام لا لا الحمد لله الحمد لله طيب بسم الله أنا جنك ما شاء الله ita kawai a tsaye
haka annabi yake
eh no masha Allah mu kamar malamu ne muka yi suna to kuma kai yanzu Allah kama kanka kama da bango alladina yadhkuruna Allah qiyamun wa qu'udan wa ala junubihim afrani fi ismu haka to wannan me me ayat ta ciga mun fasar ayi ta ta ta ta ta ita ayat ta ambatan Allah kurum shi wannan magana addu'a a kamgwanta yake magana ta ta Allah yad'una Allah kuma wata anda da mutum ya ce waɗin wa gashi annabi nuhu yake tare da birni wani walidayya wani man da kala wanda bai shiga ma kaga sun mun ya musha ta
to yanzu me kake so ka ce kai yanzu
a ta za ta nemi wai saboda malaman mu ne sun yi suna wani haka to sai kai malamin kuka ba annabi ta rage gare ka kai malamin kuka ba annabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake kuma ga ruwa hadisi ba ba hira bace ba ba ba addinin an kanakanci ka wannan ka wannan malami ne kaza an ce kaza ba ba addinin da kanakanci da ka maka me ga hadisi karar ba ana bane ba hira bace ba shi manzo Allah shi aka saka Qur'ani Qur'ani shi aka saka Qur'ani amma ga yanda yake a makwantai an kare a zama zaki da tsaya ce kowa wa na shi addu'a wannan ga abin da annabi ya ce kuma uwayen gogo ka ba malaman ko ba ku da su ba mun je kai ka ga Allah ga kai malaman suka ce maka kaza wannan ta rage mutum mun shi ga abin da muke da mu na mu gurin mu ga mun ga abin da yake sunna wannan kuma ta rage gare ka ko kai kai na kuka na uwayen ko malaman ko ta rage ga mutum a takaice sai magana ta ana shi dan wannan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka na'am malam kamar mutum yana addu'a hello ina jin ka
yana addu'a ana so a kiran ya da da da yatsu da yan yatsu to kuma yan yatsun kowanne na daman da na hagu ko kuma na dama shi kira shi ne muke son
to sai kama radio assalamu alaikum assalamu alaikum
alaikum assalam wala na'am lafiya lau alhamdulillah ala muna da tambaya Allah sana sani bismillah yanzu kamar haka je wajen adda a kusa wata eh
kawai za ku kanta ko kuma gabas za su yi to na ji to sai muna magana ta uwaye idan mutum ya je makwanta yan uwa shi na magana shi ma'aihi daban ne da kowa ma'ahi duk abin da kina alkhairi ko karatun qur'ani ko sadaka ko me kai ya kai ma'ahi ka ba kanka wala wanda shine abin da yake ba wani matsala kan shi ma'ahi duk abin da kina alkhairi ka iya kai ma'ahin ka wannan ba abu illa kuma cewa addu'a Allahumma ghafir li abi ko Allahumma ghafir li ummi wannan kuma daban Allahumma ghafir li abi Allahumma ghafir li warham ko Allahumma ghafir li ummi Allahumma ghafir li warham in duka biyu ne Allahumma ghafir li walidayya Allahumma ghafir li ma warhamuma wannan kuma ko da ran sai ka musu ba sai sun mutu ba sai magana ta eh me yake cewa akwai mai magana ta ƙirga addu'a da yatsa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibn umar da sabu sunan daga sunan abi dauda ka ruwa annabi yana kan ya ƙirga bimini annabi yana ƙirga da hannun dama da shi ake shi yan uwa magana ta addu'a shi wancan dan uwa aya da ya kawo kullum shi magana addini ba addini da kaka shi Allah ta yi allazina zikrun la qiyamun qudun ala junubihim wanda suke ambatan Allah a tsaye a zamani a kwance wannan ya karantar da mu ne aya ta zo kan ambatan Allah a kula kul hal mu kuma muna magana addu'a an an an binne mutum kaga ba wurin bane ba sun ka abin da ba wurin shi ba shi annabi ya kuwa sanin qur'ani kuma qur'ani shine annabi shine manzon manzon Allah da Allah ya kula qur'ani amma shi ga yanda yake sai aka ce kai yanda yayi wannan shine hadarin da aka ce bid'a addini ko kirkira cikin addini shi Allah ga wanda ya aiko ya karantar da mu abin da Allah ke so a yi to shi ga yadda yake a makwantai shi muka ce mai san koyi da sunna ta annabi sallallahu in ya je makwantai an kare binewa ya tsaya ya koyi da sunna ya tsaya ya addu'a wanda kuma shi ga kakanni shi haka sai ga gada ana garin su kaga wannan kuma tarihi gare shi dai amma dai mu mun ga maka ga sunna take wannan shi muna fata Allah sa gane assalamu alaikum wa alaikum assalam arama barka da safiya barka an tashi lafiya lafiya alhamdulillah malam muna goyon bayan wannan wannan shirin Allah taimake mu da aiki Allah saka da alkhairi Amin.
Allah saka da amin ya rabbal alamin muna bare addu'a Allah biya bukatun mu Mm. assalamu alaikum Allah saka ma gaba daya mutane su rika yin tambaya mai muhimmanci mu abin da muke so yanzu a waye ma mamman mu da juma'a na gargajiya su dan kuma da hausa dan da mu fada su ciwon ke ya zarta mu mutuba da hausa da hausa da muka sani kuma da lafukan da muke yi kenan mu rika tuba a kansu ta assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi malam barka da mu gari barka da tayya barka Allah taimake barka alhamdulillah saka maka da alkhairi ba da Amin.
tsare da tsare da kuma da shi gobe ne na mabacin silma ta Allah taimake mu Allah taimake da mu malam muna ba da alkhairi amin Allah taimaka assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam an tashi la lafiya alhamdulillah
malam kamar mutum ne aka mai sata eh ana wa ma'ajin shari'a sai suka samu labari wai an je an samu malamai za su yi addu'a shari'a nan kan ayi ta wai me hukuncin wani abu
to mun gane ba ka ayyuta barawo ne ko mi barawo ne kamar ya maka sata kuma kai ka same shi da abinka kuma za ka je a huta ma hakinka to
kuma sai aka kai wa malamai roƙon Allah shi barawo ne kai a da ya kai malamai roƙon Allah uwayen barawa uwayen barawa Allah shi da Allah shi da wani tabe ba Allah shi da wani ba shi a da a da aka ce a tuli batar batar kare da kura yo a da tara ba shi haƙƙin mutane a wani shirme ne ma in anan ba a kama shi ba a can ta can wani ma anan dubi a- a- a- wani ba ana kama shi bi haƙƙin mutane in ya mutu akan haka alhe- sun yi alheri ne gobe kiyama Allah kama shi to ma Allah bai yi haƙƙin mutane wanda yadda shirme ne ba gaskiya so malamai kamata su musu nasiya su gasa malamai kamata su gaya ma uwayen ai wannan ku biya dan ku haƙi na sata ku nema mai abin ya ya alheri hatta kai shari'a kenan an gano barawon kai an gano kai mai kayan mun ko aje ayi ta- wata adda aje ayi adda hana sata a hana ka ayi aka mai shari'a ai gwanin ku je ku roki mai kayan ku ku biya shi ai muku alheri wannan ko rishin hankali ma assalamu alaikum na'am
Ina ha
Ashila, lafiya alhamdulillah ina mana da san zama na da.
bismillah Allah sana sani Lokacin lafiyar mu na Juma'a, zuwa na alƙulutun da ake wa jiwa da ta asuba.
eh Ko na masallaci na Juma'a a nan garin. Da Juma'a ta alƙafi a jiwa da ni kuma da da wani ya ke sa ba mana sallah a masallaci. Duk Juma'a na alƙulutun da ake ta asuba ya ne. Ina da ke tambaya.
to shi a idan mage mage abin da ke sunna kunutu babu kullum amma ana biya taso ana yin da akwai ta sallah wannan shine sunna eh yana kuma salatin gogo wannan kai sana za ka za ka jana abin assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam Malam.
na'am Matashi lafiya.
lafiya alhamdulillah Daga nan bakin Sulaiman ne yake da tambaya malam.
to bismillah Allah sana sani Kamar mutum magarba da isha nace kamar a yanzu kamar minti nawa ne suke tsakanin magarba da zuwa isha.
A wannan ana ba ba haddada yawa shi dai akalla da a samu awa guda shine tabbas Mm.
Ya tambaya ta tafi malam.
eh Kamar ka zo liban yana hudu ba.
Eh.
A lokacin da babu na fula zama za ka kofa yin zaman ta fula kare.
Mm, to naji shi eh, me ake cewa eh, lokaci ana kwatantawa haka ma ba ita lokaci awa kaza daidai amma abinda ake magana ba bace wa jakuran magana ta hudu ba eh, ga wanda ya zo masallaci ana sallata ana hudu ba wanda bi na bi na fila ba da ya zo akwai wani bambancin wanda yake zaune a masallaci idan liman ya hautu ya hau bari an yanke nafila amma wanda zawwa ce ya yi liman yana hudu ba abinda yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma kakka zamna sai ka yi sallah raka'a biyu wannan yawo kana a aikace ruwayar bukhari kuma sun ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam iya hudubar shi da kanshi shi da kanshi annabi iya huduba ran juma'a ya wani sahabi mai suna sulek sai ya shigo cikin masallaci ya zama na annabi yana ganin shi annabi ya hudu ba ya tsaye na ce a sallata ya sulek ka sallar sulek ya ce la ci kum fa sallar raka'atain ce tashi ka yi sallar raka'a biyu annabi shi da hamma zaman ya annabi ta da shi shi da sallar raka'a biyu tun sukan kawo ta ruwa tun suna sahi a a wannan manu- mat- matalakai waye to bai saman ce a wannan wurin annabi sai ya ce wa sahabbai man ja'a ila al-masjid yawm al-jum'ati wal imam yakhutub falyusalli rak'atayn annabi ta gaban nan duk wanda yazo masallaci ran juma'a kuma ce liban ya hudu ba ya salla raka'a biyu haka kenan idan wani mace maka ba a yi a littafin shi to ce manzon Allah ya ce a yi har an zamana annabi ya tada dan ƙaryan abu annabi ya ce in dai ka zo maka ka zama ka salla raka'a biyu ka dai wannan ce maka mu haka malamin haka a garin mu tana kuma kai da yan garin ku eh wannan shine an abin da kullum kamata mu rike dukkan lamarin addini ana magana anna- annabi ya ce ko Allah ya ce ba magana uwayen ko kanin malamin kai na kuskure malamin ka ba annabi bane ba yana kuskure shi ma yawa al'ada ta zaka shi ma ta- shi ma ka iskuwa nayi shi ma kai ana garin shi ma yake yi. ba a hujja da haka ake a garin mu kullum hujja ga musulmi neman tsira kullum ka ka bauta ma Allah ka rayu alƙashin Allah ya ce annabi ya ce duk abin da ke na addini ne in Qur'ani ne ga wanda Allah ya kuma alƙur'ani shi aka sako alƙur'anin kuma duk abin da kake yi na manzala ya yi in sallah ce in azumi ne in zaka ce kenan da haka duk abin da kai mai neman tsira he kai yanda yi ka samu ka samu shari'a mai Allah ya ce wanta tuwo ta tadu an ka annabi an ka bi koyi da shi zaka shiri tabbas amma da ka bar shi fa, ka shiga daji assalamu alaikum
Assalamu alaikum salamu alaikum. Wani ba su malam.
na'am
Allah ina tambaya akan yake hannu kabun sallah da wanda yake da wanda bai yi ba.
to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani sabani ruwa inganta bukhari kuma sai annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli haka yace ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi koyi da shi kenan ko to gashi kuma ya bada labari cewa dukkan annabawa ba shi kadai ba dukkan annabawa suna ɗora dama kan hagu su yi sallah in za ka koyi da shi kaga ba kai ba muna kawo magana mana kullum misali ne wai na abin addini in ba shubha ba na gaya muku dai yau duniya gaba daya ba wata maza ba ko ci ta da in dai littafin sunna ne za a kawo imam bukhari imam muslim abu dawud tirmizi da sai ibn majah to karnacin muna malaka ne kawo mu da ta imam malik kuma duk wani littafin na addini dai kaf babu inda babu babu mas'ala ta ɗora da maka hagu dukkan su wannan kuma duka son gaba ɗaya kaf babu ɗaya wanda ya kawo ɗo- sakin hannu babu wanda ya kawo sai daga ce daga nan an gano kaza babu wanda ya babu sadalu irsal duka nan dole ga zai ba ƙarya ba malamin zai kama ka- ka ka rike shi a wani tuwon guda shida ko bakwai da aka ambato na addini babu wanda bai yi babu ya bana ɗora dama kan hagu amma babu wanda bai yi ba ba wanda ya babu ko ɗaya a cikinsu na sakin sai dai daga nan kaza ya ba kaza ne ko malin ko littafi sai ka malita 30 malita ba da na sunna duka bisa littawai na na fiqhu mai sakin ne yace kaza ana kaza ana kaza amma sunna ingantatta to dan uwa ko da akwai sabani ko da sabani uwa da Allah wani musu hujja ba ko da sabani shi mun ce ana iya yi wannan bai kai bai saka hujja ba kai hujja kai hujja annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba ka dora dama kan hagu wannan shine madogara babba ka dora dama kan hagu koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka yace shi ma duk annaba haka suke da haka wani shi yasa kurin ka ana yin ta kun ba mu iya so kan abin wannan illa kurin tauran kai da mutum da izgiri da addini kurin suna da tambayoyi da yawa an fasa book to ina ga lokacin namu kowa ya tayi me suka ce gami daya ce ko da ɗaya ce muhimmi eh akwai wanda yake tambaya wai cewa magarba da wannan sallah ta bayan magarba da ake yi wannan da shafa ido tiri suna cikin rawati ta ba mu garba tana cikin rawatib amma ta butuli daban da ta ba mu garba da rakatar suna cikin rawatib sai wani wanda yake cewa shi ko wai in aka yi wannan kamar in aka kare arwalla bismillah da ake fara za a yi arwalla daga karshe kuma babu wani karatu da ake yi ya da ta shahada Allah bayan kare da ana shahada Allah wannan wannan daga dace ta kare sa Allah ko shahada Allah la ilaha illallah shahada wa shahada Muhammad abdu rasulu wannan ce ta ta ta alhamma jalimin wannan ina ga lokacin mu bai babu dama kai daga baya na iya aiko a message kin aiko da abin lokacin mu ya kare gaskiya muna fata Allah kai mu darasin gaba mai tambaya lamba da lamba ta ce sai ya kira sai ya tambaye tambaye shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh